بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda da ikonsa da ganin damarsa ya sada mu a wannan yammaci na juma'a biyar ga watan zulqa'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda ya dace da 26 ga watan shida shekara ta dubu biyu da ishirin miladiya a inda muke ci gaba a cikin wannan karatun wannan littafin namu mai albarka ta tahiru li'tiqad an adran ilhad na babban malamin nan imamu sana'ani rahimahullahu ta'ala a wancan satin da ya gabata muna cikin muqaddima ta wannan littafi mun tsaya daidai wannan gaba inda malam ke cewa ولا يتوصلون إليه بالشفعاء أهل السنة والجماعة وكما ما إنغانتتشن توحيدي دا, دا كيكاوى عقيدة لا يتوصلون إليه بالشفعاء باسا تساننتوا زواغ ألا تهنيا نيما دنسكيا باسا نيما دنسكيا سكانون سدى أبنجيش ba sa sanya wani mai ceto tsakaninsu da Ubangiji yayin bauta mishi ina fata mun gane za su bautar Allah ne kai tsaye ba za su sanya wani tsakaninsu da shi ba wurin bauta idan ba manta ba muka ce annabawa da manzannin shi annabawa da manzannin Allah gaba daya sukan zamanto 'yan tsaka-tsakiya tsakanin bayu da Ubangiji ta hanyar sanar da su shari'ar musulunci da kuma isar da saƙon Allah. Amma ba sa kasancewa tsaka-tsakiya tsakanin bayu da Ubangiji ta hanyar bauta. Abinda ke nuna haka, za ka ga galibi idan mutane suka tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam game da wani hukumci suka ce mishi menene kaza sai ya ce musu wannan kazan kaza ne menene kaza Allah ya ce mishi ce musu kaza ne meye hukuncin kaza sai Allah ya ce ma annabi ce musu hukuncin wannan kazan kaza ne kenan kaga annabi yakan zamantowa sita tsakanin shi da al'umma wurin isar da sako ko kamar yadda yazo yasalunaka anil khamr wal maisir sai Allah ya ce ma annabi ya ce musu mi qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير هكا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض كان كاغا annaba wada manzanni sukan kasance tsaka tsakiya tsakanin mutane da ubangijinsu ta hanyar isar da saƙon Allah amma ba ta hanyar bauta ba idan hanyar bauta ce kai tsaye sai ka bauta ma Allah ka kira Allah kai tsaye da biyan bukatunka ka dogara gare shi ina fatan mun gane ka nemi bukatunka gaba ɗaya wurin shi ba sai ka sa wani tsakankaninka da ubangiji ba an gane ko shi yasa lokacin da suka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da ubangiji ko Allah ya ce mu annabi idan sun tambayuna sun tambaye ka game da ni Allah bai ce mishi ba ma kul sai ce fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a kaga ba a ce ma annabi ma kul kai tsaye idan bayuna suka tambaye ka game da ni ce musu kusa niki ina karɓar bukatan mai bukata yayin da ya roke ina fata mun gane kenan ba a sanya wani tsakanin kai da ubangiji da shi ta hanyar bauta wanda zai nuna maka kuskuren duk masu sanya wata wasita tsakaninsu da ubangiji wurin bauta su roƙe su ceto da abin da ke kama da haka ceto mulki ne na Allah shi kadai babu wani daga cikin bayin Allah da ke tarayya da Allah da ceto Allah shi kadai ke mallaka ceto qul lillahi ash-shafa'atu jami'an ce musu ceto gaba ɗayan shi kacokal na Allah ne shi kadai bai da abokin tarayya a cikin ceto ina fata mun gane sai ma da ya ce man zallazi ya shafa'u indahu illa bi iznihi wane ne zai yi ceto a wurin Allah face ba da izinin shi ba ai babu wanda zai yi ceto a wurin Allah sai in Allah ya ba shi izini ya yarda a yi ceton in ba haka babu wanda zai ceto gaban Allah ceto na Allah ne shi kaɗai maɗaukaki sarki don haka idan ka tashi neman ceto nemi ceto wurin Allah in har kana so ka ce annabi ka shiga ƙalƙashin tawagar da annabi zai ce ta gobe kiyama sai ka ce ya Allah sanya ni daga cikin wa'anda annabi zai ce ta gobe kiyama Allah ka sa ni daga cikin wa'anda annabi Muhammad zai tsamar da su ya cece su gaban Allah gobe kiyama wa ka roka Allah madaukakin sarki baka roki manzon Allah ba amma bai halarta baka ce ya manzon Allah cetan ni ya annabi Muhammad ka cece ni ka tsamar da ni duka wannan kuskure ne shirka ne da Allah madaukakin sarki tara Allah da wani ne cikin bauta ina fatan mu gani hakan yakan faru da dama daga cikin ƴan uwa musulmi da suka je aikin haji ko umara daga cikin wanda suke bada labari wanda kuma sun gani da idon su wasu daga cikin su larabawa ma kamar wanda suka yi rubuce rubuce suka yada a duniya game da abin da yake faruwa game da masu ziyarar ɗakin Allah daga cikin mutanen yankin Afirka in sun ji zaka sana cewa ya rasulullahi kaza ya manzan Allah suna da wafifa ya annabi mana kaza ya manzan Allah ce mu ya manzan Allah kaza nake so ya annabi bukata ta kaza balle ma idan suka je ziyara annabi a masallacin shi kaga wannan duk bai dace ba shirka ne da Allah madaukakin sarki ba a roƙon kowa saiwa sai Allah madaukakin sarki har ma ka ce ya annabi ka cece ni gobe kiyama ya annabi ka sani daga cikin wanda zaka ceta gobe kiyama wannan ma shirka ne da Allah madaukakin sarki ceto na Allah ne shi kadai ba a roƙon annabi ya cece ka sai dai ka ce ya Allah ka sanya ni daga cikin waɗanda annabi zai ceta gobe kiyama ina fatan mun gani abinda ake nihi da ceto shine tsanantuwa da neman a rugar larabci amma a urfi a al'ada abin da ake nihi da ceto shine roƙon alkhairi don wani ina fata mun gani roƙon alkhairi don wani shi yasa haƙiƙanin abin da ke ceto shine a roƙi Allah ya yafe ma wasu laifuffukansu da suka aikata gobe kiyama wanda sun cancanci azaba Allah maɗaukakin sarki da rangwamen shi da tausayin shi da karrama shi zai ba wasu daga cikin bayan shi nagartattu izini na tashi alkiyama daga cikin halittun shi na daga mala'iku da manzanni da mumunai na su yi ceto su yi ceto a wasu daga cikin kuma bayin game da laifuffukan da suka aikata amma daga cikin wanda suke da tauhidi ba mushrikai ba ina fatan kun gane kenan Allah madaukakin sarki da karamcin shi da rahmar shi da baiwar shi zai ba wasu bangarorin halittu dama su yi ceto gobe kiyama wannan wanda za a ba dama su yi ceto akwai mala'iku akwai annabawa akwai mummunai da salihan bayu waliyan Allah ina fatan mun gane za su ceci wasu daga cikin bayan allan da suka abka ma manya-manyan laifi amma kuma suna masu kaɗai ta Allah suka bar duniya ba sa yin shirka da Allah ina fatan mun gane ƙalƙashin haka ashe shi ceto yakan faru ne don Allah ya karrama wanda zai yi ceto gobe alkiyama sannan kuma ya nuna cikakken rahama shi ga wanda za a cita maimakon da yana da laifi a tsamar da shi daga azaba zuwa ga wuta ina fatan mun gane dan haka ceto yana da shar'i guda biyu sai sun cika a samu ceto idan ba su cika ba ba yadda za a yi a samu ceto sharaɗi na farko Allah ya yarda ya ba da izini ga wanda zai yi ceto ina fatan mun gani ba haka ba kawai zaka tashi dan radin kanka kai ceto sawon cikin annabawa ne ko cikin mala'iku cikin duk wanda Allah zai ba da masa yi ceto gobe alkiyama babu wanda zai yi ceto da radin kanshi sai in Allah ya ba shi izinin yi ceto na farko kenan shi yasa Allah ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi babu wani wanda zai ceto a wurin Allah sai da izinin Allah sharadi na nawa kenan eh na farko kenan wala wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu ceto ba zai amfani ba a wurin Allah sai ga wanda Allah ya ba izinin ya ceto kaga wannan sharadi na farko ga ayoyi guda biyu da suke karfafa shi a cikin alkur'ani mai girma sannan sharadi na biyu sharadi na biyu shine Allah ya yarda ga wanda za a cetan a cete shi ina fatan mun gani sai in Allah ya yarda da wanda za a ceta a cete shi in Allah bai yarda ba ba za a cece shi ba kenan idan Allah ya ba da izini a yi ceton idan kuma za a ceton ga wanda aka baiwa izini ba zai iya yin ceto ba sai wa'anda Allah ya yarda a cece su ba kai bane radin kanka wanga da wanga da wanga da wanga ka cece a sai wanda Allah ya so a ceta a ceta shi yasa Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada ba za su iya ceton kowa ba sai wanda Allah ya yarda kuma a cece shi wanda kuma Allah ba zai ba da dama a ceci kowa ba sai ma'abuta tauhidi da aƙida ingantatta wanda ke mushiriki yana hada Allah da wani wurin bauta baya daga cikin wanda za a ceta gobe kiyama ceton masu ceto ba zai riskarsa ba shi yasa Allah ya ce wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in mushrikai da kafirai ceton mai ceto ba zai amfane su ba ina fatan mun gane kenan kaga ceto yana da sharadi guda biyu na farko menene Allah ya bada izini ga wanda zai yi mi zai ceto yayi ceto na biyu fa eh ban ji ba sannan yarda Allah game da wanda za a ceta idan musu haɗin nan ba babu ceto gobe kiyama ina fata mun gani yawa da haka kakku yarda wani yau da reko ce ku bi ni ku so ni ku karrama ni ku mana kaza da kaza gobe kiyama zan cece ku ƙarya yake ceto na Allah ne shi kadai sai ya ba da izini a yi kuma sai ya yarda da wanda za a ceta sannan a cece shi haka hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisin abu huraira Allah ya da shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yake cewa li kulli nabiyyin da'watun mustajaba kowane annabi daga cikin annabawa yana da addu'a karbabba wadda idan ya roƙa za a basa fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu kowane annabi sai gaggauta yin addu'arsa wa inni wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah annabi ya ce amma ni na boye addu'ata ceto ga al'umma tare tashin alkiyam fahiya na'ilatun in sha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a annabi ya ce wannan ceton zai riska in Allah ya yarda daga cikin al'ummata wanda ya mutu baya shirka da Allah da komai kaga a cikin hadisin nan man kun lura sharadin nan guda biyu sun maimaita annabi ya ce wahiya na'ilatun insha Allah cetan zai riski ɗaya daga cikin al'ummata idan Allah ya so ya bada izinin a cece shi wane ne kuma za a ce ta malla yushrik billahi shay'a wanda baya shirka da Allah da komai kenan mushrikai ba su da ceto gobe alkiyama ba wanda zai cece su shi yasa Allah ce wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto ba zai amfani kafirai ba gobe alƙiyam saboda sun mutu suna shirka sun mutu suna tara Allah da wani cikin irin ababen da yake haƙƙin Allah ne madaukakin sarki sai ma da cewa shaɗu Allah ilaha illallahu wahdahu la sharika la na shaidi cewa lalle babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi abokin tarayya rabban ubangiji wa ma'abudan abun bauta wa shaɗu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma na shaidi cewa lalle annabi muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzan shi allazi amarahu an yaqul wanda Allah ya fure shi ya ce mu al'ummarsa qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ka ce mu al'ummarka la amliku li nafsi ban mallakan makaina ba zan iya mallaka makaina ba naf'an amfani bale in amfanar da kaina wala darran ba zan iya ishe makaina cuta ba da cuta za ta same ni illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ya amfane ni ko kuma ya cutar da ni wannan annabi fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce annabi ga yamu al'ummarka kai a matsayinka na annabi mafi kusa daga cikin halittun Allah a wurin Allah zababbe daga cikin halittun Allah ko shugaban 'ya'yan annabi adam gobe alkiyama ka ce ma al'ummar ka kaikin annabi a wannan matsayin naka ba ka iya mallaka ma kanka amfani ko ka iya aje ma kanka cuta to idan annabi bai iya yin haka a kan shi ya jawo ma kanshi amfani ko kuma ya aje ma kanshi cuta to shin zai iya ma waninsa ku ba da amsa a ba zai iya ije ma wani shi wagga gabas su da dama akan yaudari ahli sunna karkashinta saboda na shi wani yana mai da martani da raddi akan ahli sunna ya ce sun ce annabi baya da fa'ida baya da amfani wane ne zai faɗi haka wane ne zai ce annabi bai da amfani akwai babu wani mahaluki mai halitta babu wani mahaluki a doron ƙasa mai ladabi mai hankali wanda zai ce annabi bai da amfani ƙarya ki ko ya faɗa ƙarya yake kuma ba mutumin kirki ba ne musulmi ma ba zai faɗi haka to amma sukan suna so su tabbatar da shirka ga mabiyansu su tabbatar da roƙon wani Allah game da mabiyansu sai su tuhumci ahlus sunna da wannan kalma su nuna ma mutanen su lalle ahlus sunna makiya manzon Allah ne ahlus sunna ba su suka faɗa wannan aya ce ta alqur'ani wahayi ne daga Allah zuwa ga manzan Allah annabi ce ma al'umma kala amliku li nafsi naf'an wala darra ba na mallakar ma kaina amfani kuma wani irin amfani wala darran ba zan iya ije ma kaina cuta ba sai fa abin da Allah ya so ya ije ko kuma ya amfana da ni mai da al'amari ga Allah gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala amma annabi kam yana da amfani yana da amfani amma ba wai irin yadda su suke nufi ba idan suka tashi tuhumta ahlus sunna tana da fadan su ne wa annabi bai da amfani wani zai ce annabi bai da amfani ba gaskiya bane ba annabi yana da amfani ina fata mun gane ina fata an gane da gaba ko to alhamdulillah Allah ya ce ga mu al'umma shi haka wa kafa billahi shahida malai ce ya ishi Allah ya kasance shaida game da duk abin da bayan shi suke aikatawa duk abin da za su yi Allah na halarci yana gani ya sani ba wani abin da za su aikata Allah bai da ilimi akan shi sai malai ce ne ka karanta shi kun to ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la رب لا شريك له ربا ومعبودا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وأن إتتي شيدا تغسكيا شيدا cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan kuma ka shaidi cewa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne wannan kalmar ta la ilaha illallah tana kumshe da ababe guda biyu na farko korewa na biyu tabbatarwa la ilaha babu wani abun bauta kaga yanzu korewa kai kenan duk wani abun bauta da aka bauta mishi bai cancanta ba babu shi illallah ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai ina fata mun gane babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah kaga ka kore bauta ga wani Allah ka tabbatar da ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai madaukakin sarki sannan wa anna wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi ma ku nura da wani abu shaida ka cewa annabi muhammad bawa ne na Allah hakan zai sa kar ka yi buluwi ka wuce iyaka cikin sha'anin annabi muhammad bawan Allah ne shi ma bautar ubangiji yake ina fata mun gani idan ka tabbatar da cewa annabi bawa ne daga cikin bayan Allah to hakan zai sa ba za ka wuce iyaka ba game da sha'anin shi ba za ka yi guluwi ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuturuni kama atrat an-nasara ibn maryam kada ku wuce iyaka kada ku yi guluwi cikin sha'anina irin yadda kiristoci suka wuce iyaka game da ɗan maryam shine annabi isa sai ce inna ma'ana abdun ku sani cewa kaɗai ni bawa ne faƙulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan allah sannan ku ce kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam faɗakka kuma cewa manzan allah ne sije wajabta maka yi masa biyayya da da'a da girmama sa sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yake cewa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah babu wani manzo da muka turo daga cikin manzanni a doron kasa sai dai dan a masa da'a da izinin Allah kenan annabi da'a ake masa biyayya ake masa girmama sa ake san sa ake ba a mishi tarayya cikin wanda za a kwaikwayo da game da bautar Allah kamar yadda Allah ba a mishi abokin tarayya wurin bauta haka annabi Muhammad ba a mishi kishiya wurin kwaikwayon wanda za a kwaikwayi addini a wurin shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malaci sallallahu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata alaihi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ala alihi haka akan iyallan gidansa wattabi'ina lahu fi salamati min al'uyub da wanda suka biyo bayan shi fi salamati a cikin kubuta min al'uyub daga dukkan aibuka wa tatahirul qulub da kuma tsarkake zukata an i'tiqadi kulli shay'in yashub daga kudur daga kudurce kudurcen dukkan wani abin da yake gurbata aqida ingantatta ko yake gurbata tauhidin mutum malam Allah ji kanshi da gafara nan yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yin salati ga annabi Muhammad roƙon Allah ne Allah ya mu annabin shi salati malamai sun yi bayani game da me ake nufi da salatin Allah akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafi ingancin abin da aka faɗa game da ma'anar salatin Allah akan manzon Allah shine yaban Allah akan manzan shi a can taron gungun mala'iku Allah ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada shi ya yabe shi a gaban mala'ikunsa kama akwai kuskure da dama daga cikin masu fahimtar salatin Allah akan manzan shi wasu da dama daga cikin al'umma suna tunanin salatin Allah akan bayan shi irin salatin bayu ne da suke ina fata mun gani dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina inna Allaha wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah lalle kan yi salati akan manzon shi amma ya Allah yake salati akan manzon shi irin yadda muke muna karantawa haka muna Allahumma salli ala Muhammad kaza kaza wasu haka ne cikin kwakwalansu galibi ma balle masu biya a ƙidan ɗariƙun sufai haka suke tunani a cikin zuciyarsu cewa Allah yana mamanza Allah salati yana karanto salatin Allahumma salli ala kaza kaza ba haka nan bane ina fatan mun gane ba haka nan bane salatin Allah akan manzon shi shine yaban Allah da yake yi na annabinsa Allah yana yaban annabi a can mala'ul a'ala yana yaban shi a gaban mala'ikunsa duk lokacin da kan annabi salati sai Allah ya yabi annabinsa ya karrama shi ya masa yabo yaban mala'iku kuma akan annabi addu'a ce kamar yadda yake yaban salawai salatin mala'iku akan annabi addu'a ce a gare shi kamar yadda mu ma salatin mu akan manzon Allah addu'a ce akan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wasu malaman suka ce abinda ake ne da salatin Allah akan manzon Allah shine rahama Allah akan manzon Allah wasu malamai suka ce duk ba laifi zai iya haɗe yaban da rahama a lokaci guda saboda fada Allah madaukin sarki da yake cewa alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma sana da salati gaba ɗaya daga ubangijinsu kuma da jin kai kenan zai iya haɗe yabo na Allah ga banzan shi kuma da yin rahama ga bawon shi manzan shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan malaye addu'a akan iyallan annabi yace wa ala alihi sai malamai suka ce al'al alihi kin ga yakan iya ɗaukan mabiyan shi a cikin addinin musulunci kina idan ya kasance mabiyan shi ake nihi da alihi sai kasance farko wanda za su fara shiga cikin mabiyansa iyallansa na kusa sannan masu biyo musu suwa sahabbai sannan wanda suka biyo bayan su sana masu kyautata ina fata mun gani wanda ya kamata a ce malam ya ce sallallahu alaihi wa ala alihi at-tabi'in ba tare da kawo wat-tabi'in ba ina fata mun gani ina sai ce sallallahu alaihi wa ala alihi attabi'in sai kasance attabi'in na sifa ce ta alihi haka ya kamata a ce malam ya kawo ina gani wurin ka haka ne ko eh yawa haka ya kamata ya kasance amma cikin nuskar ga malam ma haka yake kenan sallallahu alaihi tsira da amince Allah sabbata akan manzon shi wa ala alihi da iyallan gidansa wa sahbihi ya kamata ya sa da sahabban shi wa tabi'in da tabi'ai ko ko yace wa ala alihi akan iyallansa da nufin iyallansa mabiya addinin sa kenan su ne at-tabi'in kenan ina fatan mun gani Allah ji kamar ya gafarta masa amma ƙarshen littafin sa ya kawo wannan wa ala alihi wa sahbihi at-tabi'i Allah ji kamar ya gafarta masa wa ba'd malaci bayan abin da ya gabata fahaza ta tuhiru li'tiqad an adranin ilhad wannan littafin shine ta tuhiru li'tiqad tsarkake kudiri an adranin ilhad daga dukkan datti na ilhaji tsarkake kudiri nan tsarkaka ana nihin tsarkaka ta ma'ana ba tsarkaka ta hissi ba irin tsarkaka ta ruwa da abin da ke kama da haka tsarkaka ta ma'ana bi ma'ana mutum ya tsarkake aqidar shi da kudirin shi daga dukkan kazanta da datti na ilhaji wanda abinda ake nihi da ilhad shine bauɗe ma hanya mai kakka hanya Allah madaukakin sarki wanda ilhadi ya iya doka ilhadi babba ya iya doka ilhadi karami ilhadi babba wanda zai kai ka ga kafirci da ridda da bar musulunci ilhadi karami wanda zai kai ka aikata wasu ayyuka wanda ba su dace ba kamar bid'o'i da saba mu ubangiji madaukakin sarki idan muka ɗauki musalah na yanzu na ilhadi galibi ana nihin mutanen da ba su yarda da akwai Allah ba ma kwata-kwata da yanzu galibi da aka ce wannan mulhidi ne ko kuma ahlul ilhad su ne mutanen da ba ruwansu da Allah a da su ma babu Allah su ne mulhidai kenan amma ilhadi ƙa'ida ilhadi ma'anar shi shine karkace ma hanya ta siratul mustaqim Allah kare mu malaci wajaba alayya ta'alifuhu wanda ya wajaba a gare ni in wallafa wannan littafi wa ta'ayyana alayya tarsifu da kuma ya wajaba a gare ni har yau in tsara shi in nazzama shi lima ra'aituhu wa alimtuhu saboda abinda na gani da idona wa alimtuhu kuma na sani yaqinan sani ne yaqinin da babu kunkunto tattare da shi min ittikhadhi al-ibad al-andad fil amsar wal qura wa jami' al-bilad na yadda bayu suka rike kishiyoyi ga Allah a cikin birane da ƙauyuyuka da gaba ɗayan gari min al-yaman tun daga yaman wani bangare na ƙasar yaman wa sham da bangaren sham wa misra da bangaren misr wa najid da ɓangaren najid wa tihama da ɓangaren tihama najid shine ɓangare wanda ke da tudu tihama kuma kishin shi ɓangare da ke da gangare kina a yankin hijaz gaba ɗaya bangaren tudun su da gangaren su duka sirri wasu bayu sirri kishoyi ga Allah madaukakin sarki suna bauta musu koma bayan Allah shi yasa mala ya ga cilas ne a gare shi wajibi ne a gare shi ya tashi ya rubuta wannan littafi domin ya yi kokarin inkarin wannan munkarin da ya faru yin da'awa da kiran mutane zuwa ga Allah yakan kasance wajibi amma wajibi ne na kifaya wajibi ne na isa da yadda idan aka samu gungun wasu al'ummar da suka wadatu wanda suka wadatu wurin kiran mutane zuwa ga Allah to sun ɗauke laifi ga sauran al'umma ina fatan mun gani kenan wajib ne kifa'i ba wajib ne ba aini idan aka samu wata tawaga ta tashi wurin wa'azi da faɗakar da mutane da sanar da su abin da yake wajibi a kansu to sun ɗauke ma saura yauni ba duk kowa ba gaba ɗaya kowa ya zanto malami mai kira zuwa ga Allah shi yasa Allah ce wartakum minkum ummatun yad'una ila alkhair a samu wani bangare daga cikin ku suna kira mutane zuwa ga alkhair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna foro da kyakkyawa suna hani da mummuna kenan kaga da'awa da kiran mutane da inkarin munkari wajibi ne amma kifayi fardu kifaya idan aka samu na bangare sun tashi da shi kenan babu laifi akan sauran al'umma amma nan sai malam ya ce wajibi ne a gare shi shi ya tashi da wannan aiki mai yiwa kasancewa kowa ya yi shiru bai magana akan abun ba ko mai yiwa har yau abin yana ta yaduwa a cikin al'umma ya kasa ragewa shi yasa yake ganin wajabcin shi dole ne akan shi ya tashi zuwa ga kiran mutane da bayyana musu wannan munkarin da suke aikata ina fata mun gane in ba haka ba kiran mutane da hana munkari fardu kifaya ne idza qama bihi al-ba'd al-kafi saqata al-ithmu an al-baqi idan aka samu wanda suka wadata wurin yin da'awa da hana munkari to laifin ya fada kan sauran mutane kamar sallar gawa ce da yi mata wanka habbin nita idan aka samu wani bangare sun yi sallar ga gawa sun kimtsa ta har zuwa binne ta laifin ya fada kan sauran al'umma ina fata mun gane amma da al'umma duka za su haɗu ga gawa ta musulmi ta mutu su ki kimtsa ta su ki mata wanka su ki binne ta su ki mata sallah gaba ɗayan su to dukkan su sun taru a cikin laifi amma da an samu mutum biyu zuwa uku sun mata wanka sun kimtsa ta sun mata sallah sun binne babu laifi akan sauran al'umma ina fata mun gane sabanin sallah kaga fardu aini wajibi ne na ainihi akan kowane ɗaiɗaiku daga cin al'umma sallah azumi zakka hajji da abin da ke kama da haka wajibi ne akan ɗaiɗaikun al'umma ga wanda Allah ya hore man aikin hajji ne in zakka ce amma sallah kam wajibi ce akan kowane ɗaya daga cin al'umma wani ba zai doke maka ba sai in kayi da kanka ina fata an gani malaci wa huwa al-i'tiqad fil qubur abinda malam ya gane ma kanshi na banna da riƙar kishiyoyi da Allah da aka yi koma bayan Allah shi ne yin ƙudiri da aƙidan masu bautar kabarrai ƙudiri game da kabarbirraka kabarrai ke wa fil ahya'i mimman yadda'una al-ilm da kuma ƙudiri mummuna game da wasu rayayyu wanda suke da'awar ilimi da sani mimman yadda'i al-ilma bil mughayyabat daga cikin wanda suke da'awa ilimin sanin gaibi wal mukashafat da kuma da'awa sanin kashafi wa huwa min ahli al-fujur wanda wannan kin yana daga cikin ma'abuta fajirci wala yahdur lil muslimin masjidan ba za ka same shi yana halarto masallaci ba tare da musulmi wala yura lillahi raki'an wala sajidan kun ba za a same shi ba yana mai ruku'i dan Allah ko sujudi dan Allah wala ya'rifu sunnata wala alkitab kuma za ka same shi ma bai san sunna ba bali littafin Allah wala yahabu alba'tha wala alhisab baya jin tsoron tashi bayan an mutu ran tashin alqiyama kuma baya jin tsoron hisabi gaban Allah gobe kiyama wannan shine abin da malamin gani da idan shi kuma ya shaida kuma ya sani ya shirka ta hanyar rikakkabarrai ana musu irin abin da ba a yi makowa shi sai Allah da kuma riƙar wasu ɗaiɗaikun mutane rayayyu masu da'awar wilaya su waliye ne ko kuma su shehunne ne wanda har suna iddi'a'in cewa sun san wani abu na gaibi boyayye ko kuma suna da wani abin da ake ce ma kashafi na farko kudiri a cikin kabarai abu ne sananne yana faruwa a cikin al'umma wanda shi yayi yawa a yanzu daga cikin masu bautar kabarai mafi girman abin da ya saura na bautar gumaka a yau a doron ƙasa shine bautar kabarai da ake yi wasu da aka keɓance daga cin al'umma ana tsammanin ko ana ganin cewa su waliye ne sai a zo ƙalƙashin kabarransu ana bautata musu koma bayan Allah ta hanyar neman cetonsu ta hanyar roƙonsu ta hanyar neman ya ko kuma albarkar kasuwa a wurinsu wanda kaga wannan shirka ne da Allah madaukakin sarki bai dace ba wanda yau idan ka duba al'umma abin da ke faruwa cikin su kenan abin buga misali nan kusa idan ka ɗauki nan gabas mu tsohuwar makabarta ta gabas wadda an daina bisa yanzu a cikinta sai dai da kuma mutanen da ba a rasa albamban ta nibiri ya kun santa ta nibiri akwai ƙubari a tsakiyarta ko kusan gabas ta kusan bangaren gabas kusan bango na ƙarshe nata akwai ya ƙubba a cikinta wadda wannan ƙubba ana sarrafa wani nau'ika na bauta wanda ba a yi wasu sai Allah a wannan wurin ta hanyar yin bakance ta hanyar yin dawafi a wannan ƙubba bakance shi ne kaga mutum ya kai wata sadaka a wurin ya aji a wurin mai kabarin nan kuɗi ne ko abin da ke kama da haka saboda wata waraka da ya samu ko wani gurin da yake fatan ya samu a nan gaba a rayuwa sai ya ji sadaka ya aji a wurin da nufin ya samu wannan abu da wanda za su je shi kewaye wurin su kewaye sai sun yi dawafi su bakwai sannan su roki abin da suke nema na abin rayuwa ko kuma abin da za su samu gobe kiyama wanda kaga dawafi ibada ce wanda ba a yin dawafi a ko ina sai a ina sai ka'aba ake madawafi a zagaya ta su bakwai ibada ce da Allah ya shar'anta ba inda ake yin ta sai makka a dakin ka'aba ba wani kabari ko nuri a doron kasa da ya halatta aje a kiwo shi a mashi dawafi in ba dakin Allah ba ka'aba dan haka yin ta a wani wuri bautar wannan wurin ne bai dace a yi wanda kaga hakan yakan faru a can tani bai da albamban kenan idan aka yi rushin ruwa ko rana ta kama wata a da na san hakan mun sani ba yanzu da yake mun dade mun rabu da mun dade ba mu da labarin muke faruwa a wurin amma a da na sani ɗalibi sukan je ko yara sukan je har da manya tsakar dare idan rana ta kama wata ana gewai ana rana saki bawon ki gobe ba ya kara ba shi ba ya kara ana zaka maimakon sallah malaci har yanzu ana yi maimakon sallah da Allah ya shar'anta mana annabi ya zo mana da ita wadda ake yi yayin da rana ta kama wata sai gana ɗauke da kwanoni 'yan mata da samari maza da mata tsohi da manya ana gudu ana kaɗi rana suke bawanki rana suke bawanki sai a shi makabarta ana zagaye wannan kubbaran ana kewaye ta ana wannan rana suke bawanki idan rana ta saki bawa sai su kudurta da aikin nan da suka yi na zagaye wannan kabar na waliyar rana ta saki wata na kaga hakan shirka ne ina fata mun gane haka idan za a sallar roƙon ruwa za ka ga za a haɗu nan masallacin sarruna daga nan a wuce ta nibiri wannan hakan ya sha faruwa tare da mu za a ji nan manga masallacin sarruna a haɗu a yi karatuttuka a yi sabka ko abinda ke kama da haka ko a yi karance-karance sannan a yi addu'a a wuce makabarta a yi tsatsi ana roƙo ɗaya daga cikin malamansu ya nuna mana wani wuri wanda har yanzu ina tunanin wurin in ban manta ba na iya kai kaina wurin a yanzu ya ce kaga wannan kabarburan guda biyu da idan aka zo neman ruwa idan aka rasa ruwan sama fari yayi yawa da an zo gabansu aka yi tsaye jim kaɗan sai an yi ruwa wannan malami ne mai da'awa fa har gidan radio ke shiga na wasi amma kaga kudirin shi game da mi kabarai kaga hadarin rikakkabirai a matsayin abin bauta kuma bayan Allah bayan shi akwai maukibi da ake yi duk shekara wanda kuka ga yana faruwa da wanda yan ɗari uke wanda suka fi shahara da yin haka su ne yan ɗari kakkadiriya za ga sun sa uniform iri ɗaya mazansu da matansu ana zagaya makabarta makabarta 'yan mata da samari an caba ado an yi kwalliya ana je ana rashin kumya ana shigantaka sai an je makabarta ana zagayen makabarta makabarta kuma motoci suke ɗauka haya sana biyar su makarantu makarantu a cincirundu a haɗu su rika zagaya makabarta ana te ana buga bandiri ana kiɗi cikin makwantai bayan shirkar da suke aikatawa na roƙon waliyai kuma bayan Allah na istighatha da waliyai da neman wasu al'amurra wurin waliyai wanda ba a neman su sai wurin Allah sannan kuma ga shigantaka da suke na kaɗe-kaɗe da rere makabarta akan kai ziyara wurin a shar'ance amma me yasa ake kai ziyara makabarta dan ta tuna maka gobanka ta tuna maka cewa kai ma yau ko gobe za a kawo ka nan ne ƙarshen mazamninka ka yi ƙoƙari ka gyara al'amuranka gyara alaƙarka da ubangiji gyara alaƙarka tsakankaninka da mutane saboda nan ne makomarka kenan makabarta akan ji don ta kasance mutum wa'azi na shuru ka je ka diba hidin makabarta kabirai barkatai wanda ba a san adadinsu ba sai Allah ga sanan sun mutu shekaru aro-aro ba bambanci tsakanin shugaba da mataimakin shi ba bambanci tsakanin mawadaci da ɗan gidan shi ba bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi ba bambanci tsakanin mai jahi da marasa jahi dukansu suna kwakwance gaba ɗayansu lokaci ka yi tsaye kai kallon su ka yi mamaki ka gane cewa nan ne kai mama wataran ko yau ko gobe za a kawo ka nan abin ne ka sannan ka roƙa musu Allah ka musu addu'a amma yaushe za ka shi da ganga a makabarta wannan irin imanin zai baka dama kana sai da ganga ana gidi wai aje makabarta to me kuka shekuka mun makabarta kuma sadda ko ku zo ku yi shege ta wurin su kaga wannan abun bai dace ba kwata kwata baya cikin ta'alim na musulunci sharme ne da hauragiya da kamakai sabuka a cikin shirka sabuka a cikin irin bid'o'in da Allah bai sabkar da hujja game da yin Allah ya shi mai kare sannan bayan shi idan muka koma bangaren daji ainihin akwai attamutul kubra cikin dazuzzukan aganas akwai wasu waliye na musamman da ake bauta a cikin dazuzzukan aganas galibi an hiri banta jahilai wanda na birnin ma yaya suke game da ilimi ba wanda bale wanda suke can cikin daji zan zaga akwai waliye na musamman da ake bauta kuma bayan Allah an rike su wasu waliye da sukan biya bukatu idan a shiga tsanani ko bukatar da ake nema sai a je wurin su domin su yayi mutum wannan matsalar da yake ciki da kaga hakan shirka hakan kafirci ne bai dace da shari'ar musulunci sannan kuma na manta akwai me yake cewa masallacin tande in kuna jin shi masallacin da ake tanda kaina kuna labarin sallar tande da ake ko wadda take maimaituwa a duk shekara wace unguwa ma masallacin yake hasna yake ko masallacin tande wanda masallaci na farko da ake zuwa a ɗebo ƙasa a cikin shi yana nan bayan mini market daga baya cikin 'yan lunguna akwai ƙabaru a wurin nan ne dai mini market daga bayan mini market inda ake ɗebo ƙasa na ake zo a reriyo ƙasa a ɗebo sai kaga mutane na ɗauke da wannan ƙasa a garzaya da ita sai an je can wurin gidan kusan gidan kale-kale inda 'yan artar suka yi zama da daga yammacin wurin inda masallacin tan da yake nan ma akwai makabartu a wurin a rika ɗiba ƙasar wurin ana cikawa ana sha don neman albarka kuma za a yanka raguna a wannan yinin jinin da aka yanka raguna za a dinga ɗebo shi ana shafawa a goshi mu da an sha shafa mana a da wanda jinin da yake zuba wannan jini ne najasa ne haramun ne wannan jinin najasa ne amma za a rika ɗiba shi ana gugawa a hushi amma ban san menene kudurinsa game da wannan shafa jinin ba amma dai na san suna da wani kuduri game da haka in ba haka me ya kai shafa najasa a gushi kamar kala fito ka shine ka shafa jikinka baya da bambanci najasa ne wanga ma najasa ne kaga wannan duka kudiri ne wanda ba su da kyau sana iya raba mutum da musamman sa abuka shi a cikin shirka bayan shi abin da ke faruwa a nan in ka je ya mai garin cota makabarta ta gidan cota bauta mata ake koma bayan Allah idan ka iske kabarin na cota wallahi za ka yi al'ajabi ba ka zaton kabari ne yadda aka zayyana shi aka aje shi mutane na shiga ɗaya bayan ɗaya suna roƙon shi ko suna roƙon Allah sababin shi sababin wannan kabarin a karɓa musu idan ya zama to shi suke roƙa kai tsaye kafirci ne shirka ne idan ya zama to kuma suna ganin cewa shi wani sababi ne na su roƙi Allah Allah ya karɓa musu nan ma ƙaramar shirka ce saboda sun mai da abin da yake sababi wanda Allah bai sa shi a matsayin sababi ina fata mun gani to haka zaka ga ana bautar kabarin na cuta mutane da dama za su tsugunna suna gayin bukatocinsu suna roƙon shi kuma bayan Allah haka idan ka je Senegal kabarin shehu inyas wallahi za ka yi mamaki idan ka ga hoton kabarin da akwai wani mutum da ya je ziyara a wurin ahadus sunna ne ya je dan ya gane ma irin shi mai ke faruwa sai da bidiyo duka haddakin shi da gadon shi sai da turo mun a cikin salulata da masallacin shi da kabarin shi da ɗakin shi da rishe shi a madadin ruwan zanzam da menene ga sunan barkatai a wurin inda ake zuwa ana tabarruki da shi ana roƙo zaka ga mutum ya duka gaban kabarin inyas yana ta kira inyas yana ya shehu ya barhamu ya kaza ya kaza yana ga bukatun shi yi mana kaza yi mana kaza yi mana kaza da yake haka hakan kafirci ka zo ka ga mulikan mutane da suke zuwa a duk shekara bautar shehu a wurin abin mamaki a maulidin da ake yi can haka idan ka zo nan sakkwato kabarin shehu dan fodiyo ku jiba yadda aka zayyana shi aka yi shi hoton kamar ɗakin ka'aba ana aikata shirka da duk wasu anwa na ibada wanda ba a yi mako wasu sai Allah wayanan kusan manan mu kusa kusa ina da in kashe kasashen larabawa inda abin ya fi yawa yi muni a can to saboda haka ne malam ya tashi dan ya wallafa wannan littafin ya yaƙi wannan munkarin na kafirci da shirka da ya yaɗu a cikin al'ummar musulmi ya ce banda wannan na kaburra sannan wasu mutane da suke da'awar sanin ilimin gaibi wasu shehunai da waliyai da wasu wanda ake tsammanin malamai ne su kuma ba malamai ba ne bokaye ne malaman tsubbu wanda suke iddi'a'in sanin gaibi a jewarunsu da bukata motan kai ɓace su je su gaya maka inda yake dabbar ka tabbace su je su gaya maka inda inda take mace kake aure ta mace kake nema ta aure sai ka je wurin su gaya maka mai fara kafa ce ko mai baka kafa ce ta kirki ce ko ta banza ce kaga wannan da hausanin gaibi ne wanda babu wanda ya san gaibi sai wa sai Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane sai da wannan malaman da kuke ganin su ko bokayen wanda su suka fi yawa a yanzu a rayuwar da muke a yau wasan daga cikinsu da gaske matsafa ne bokaye wasan kuma 'yan yaudara ne ba su iya ba amma ya za su samu abinci a cikin mutane wasan kuma da gaske mayaudara ne wai da gaske matsafa ne sun iya tsafin sana da wasu aljanu da suke aiki tattare da su suna yin shirka da Allah madaukakin sarki shi yasa idan suka ba ku labari sai ga abin kusan haka nan ne an sace maka moto sai ka je ka gaya musu an sace mini moto kana unguwarka ta misrata sai ka iske wani boka can karshen gabas ko wurin feyi ba ka ce an sace maka masallaci nan wai an sace maka moto nan misrata ya za a iya gano an sace maka moto ko ya za a iya gano wa ya sace ba gaban shi aka yi bai san wanda ya sata ba kaga ya abin mamaki ne amma ba mamaki bane idan ka san yadda suke alaka da shedannu da iblisai da afarit haka san malami yana da shedannu yana da iblisai wanda suke yin aiki tare da shi idan wani abu ya faru za su bibiya unguwa unguwa layi layi suna neman wurin har su samu labari karshe su je su gaya mishi in san gaya mishi daga baya sai kiro kai ce motan kai na wuri kaza a unguwa kaza layi kaza kuma sai iske motan haka ne kaga dibara ce wani abu ne da suka yi amfani da shi wanda kai ɓoyayye ne a wurinka amma su a wurinsa zahiri ne kuma abin zahiri ne ga duk wanda ya sani sau da bayewa su san gaibi sanin gaibi sewa sai Allah madaukakin sarki shi yasa za ka ga wani ma daga cikin su irin fitattun arnan bokayen nan ko malaman tsibbu kana zuwa wurin shi kafin ka ga abin da ya zo da kai sai ya karanta maka duka zai gai sunanka da garin da ka fito da matan da kake aure da su da hadda bukatar da ta kawo ka sai ka kashe ya kashe ka da mamaki ka sallama mushi dukkanin sallamawa kuma kai imani da duk abin da zai faɗa maka wanda kaga wannan ma yaudara ce ha'inci ne amfani ne suke da shi dan nurin gano haka kowane mutum daga cikin mutane yana da karini nashi wanda Allah ya halicce shi tare da shi kowane mutum karinin shi kafiri ne sai na manzon Allah kaɗai musulunta wanda karinin ka kullum yana tare kai a duk inda zaka yana da labarin abin da kake yake damunka tattaunawa ka da kake tare da wasunka wurin ba su labarin abin da ke damunka yana ji da ka iso wurin malamin tsubba ko boka kafin ka isa karinin ka ya riga ya je ya ga mu aljanan boka ga abin da ya kawo na sunan shi kaza daga unguwa kaza ke kaza kaza kaza ya kawo shi kawai sai zo ya karanto maka sai baka mamaki wanda kaga an yi amfani da aljanu ne wurin sanin haka in ba haka ba ya za a yi ka gano haka ba yadda za a yi ka gano haka ina fata mun gane na kago wannan masu iddia'in sanin gaibi kin nan mushrikai ne arna ne da tufafin musulunci alhalin mushrikai ne ina fatan mun gane suna yin haka ne dan su yaudarar al'umma su ci dukiyoyin al'umma ta hanyar ƙarya sannan zaka ga suna da awa kashafi kashafi ma shi kashafi ma kama su rika da'awa cewa an musu kashafin wani abu da zai faru nan gaba kafin ya faru shine kashafi wanda kashafi nau'ika ne nau'i daban-daban ne akwai kashafi na zuciya da kashafi na shedan da kashafi na Allah maɗaukakin sarki galibin irin waɗannan malaman ko mushirikan za ka ga kashafin da suke da'awar cewa suna da kashafi kashafi ne nafsi ko kuma kashafi ne shaitani amma ba kashafi ba ne arrahmani kashafi ne nafsi da shaitani da shi ne suke nuna ma mutane wasu abubuwa suna ba su labarin wasu ababen da za su faru ko irin ababen da suka yi gida kafin su zo wurin wannan malamin ko malamin sabu ko kuma wanda yake da'awar cewa shi shehi ne ko kuma wani waliyi ne ina gana nuna min lokacin kiran sallah yayi nan za mu dakata insha Allah sai zaman to kenan za mu ɗauka daidai wurin kashafi insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah sami tare ladan shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya gafarta mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah